أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم wannan ita ce suratul isra'i sura wadda ta zo bayan jerin surori goma sha bakwai ta kunshi aya da adadin kafi wato ɗari da goma sha ɗaya ita wannan sura ta kunshi abubuwa da dama na hukunce-hukunce da abubuwan da suka shafi gaibi da kuma abubuwa waɗanda sun kunshi abin da ya shafi kiyama da yawa Allah Ubangiji ya yi wa annabinsa Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama darajoji da karamomi da yawa Allah ya ba shi daraja da yawa ya ba shi karama da yawa amma karamar da ya bashi bayan karamar alkur'ani da ta annabci Allah Ubangiji ya bashi wannan karamar da babu irinta ita ce karamar isra'i isra'i a harshen larabci tafiyar dare kenan asra ai zahaba fil layl ya yi tafiya cikin dare Allah Ubangiji ya fara wannan sura da wato alama na girmamawa domin subhana kalima ce ana faɗinta idan wani abu babba ya faru ko hankali ba zai iya kama ba ko kuma abin kyawun shi ya wuce misali ko kuma abin munin shi ya wuce misali nan ne za a zo da kalmar subhanallahi subhanallahi abin ya yi kyau subhanallahi abin ya yi muni domin ba a zaci wanda aka dangana masa abin ba a zaci zai yi ba sai a ce subhanallahi to anan Allah ubangiji yana so ya bayyana mana wannan tafiya yake to amma wannan tafiya wani abu ne mai girma abin mamaki ba mai yi sai Allah kadai wanda ba abin da zai gagari ikonsa ba abin da zai gagare shi ba abin da ba zai iya yinsa ba kuma shi ne mai iko mai cikakken iko mai cikakken yancin ba da wanda ya ga dama abin da ya ga dama haka ya yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi isra'i da shi subhanallazi asra sarki da girma ya sun tabbata ga allah ubangiji wanda ya yi tafiyan dare da bawansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu shine annabi shine manzo shi ne dai wanda Allah ya fifita cikin halitta duka shine limamin manzanni mafi cikin halittu amma duk wayannan darajoji ko kuma sifofi na yabo ba su kai sifan cewa bawan Allah da aka faɗa ba wa innahu lamma qama abdullahi ko ba haka ba subhanallazi asra bi abdihi الحمد لله الذي نزل انزل الكتاب على عبده واتو جد لوكacin da Allah yana so ya daukaka darajar annabi ya nuna shi ga mutane a matsayin da ba wanda ya kai shi a ciki to shi ne haɗa shi da ubudiyya ubudiyya ita ce mutum ya tarar kansa shi bawa ne na Allah rabi'al adawiyya ta ga ɗaya daga cikin waliyai na da ya tashi da safe ranar idi yana tafiya da takama sai ta yi mamaki ta ce ya kace masa wane sunan sai kwanta mini wane ya ce mata na'am wannan tafiyan da Allah baya so shine kake yin ta anan yace a wannan bisa wakan Allah yana son ka kace masa yaya yace ai na wayi gari na tarar bani da a duk duniya ubangiji sai Allah na tarar bani da ubangiji bani da abun bauta sai Allah shi kadai kuma na tarar shi shi mahalicina ne mai gidana ne ni kuma bawansa ne na yi mishi ibada shin da kwai ni'imar da ta fi haka akwai abin da zai sa ni in rawa ko kuma yi wani abu yi farin ciki fiye da wannan saboda haka wannan tafiya da sun gani ina yi bawan Allah yana cikin mulkin Allah yana tafiya da ikon Allah ina jin daɗin wannan abu to gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da kamar yadda aka la tad'uni illa biya abdaha ko abin da aka faɗa babu wata kalman da za ta fi dace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar wato kamar wannan kalma na cewa Allah ubangiji ya mai da shi ne bawansa subhanallazi asra bi abdihi saukaka sarki girma sun tabbata ga wanda ya yi isra'i da bawansa annabi muhammadu ya yi isra'i da shi cikin dare daga masallacin makka almasjid haram ila almasjid al-aqsa zuwa masallaci wanda ya yi nisa da harami wato tafiya na al'ada wajen tafiyan wata guda kenan da raƙuma kafin aje inda yake daga makka to annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin lailan an nattara laili wato an yi tamfiri a nan saboda nuna karancin lokacin da aka yi wannan tafiya a ciki duk wannan tafiya aka yi ta cikin lokaci kankani daga cikin dare aka gutsura daga cikin dare ba dukan dare ba ne a'a sace ne juzu'i ne daga cikin dare aka yi wannan tafiya da shi daga makka har zuwa baitul maqdis ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin wannan hadisi na Isra'i hadisin Isra'i ya zo ne daga hanyoyi daban-daban daban na sahabai har ma malamai na hadisi sun ce mutawatiri ne hadisi in an ce mutawatiri ne wato karfin shi wajen labarin da yake bayarwa ya kusanci ya zama irin na ayoyin Qur'ani domin mutawatiri shi ne abin da al'umma ta yi gamuwa a kansa sun mafarin shi har zuwa wato tabaka ta biyu da ta uku da ta fudu har zuwa zamanin mu wannan shi abin da aka ce mutawatiri mutawatiri wanda jama'a masu ɗimbin yawa waɗanda ba za a tuhume su ba ba za a yi shakkan cewa wato sun ba da labarin gaskiya ba idan sun ruwaito shi za a ce wato lalle hadisin nan mutawatiri ne ko labarin nan mutawatiri ne labari mutawatiri daban da yake aqida aqida shine mutum ya kudure wani abu ya zauna a kansa wannan wata kila al'umma gaba daya su kudure wani abu wanda yake ba daidai ba kamar al'ummar nasara sun yarda cewa an kashe annabi isa an soke shi kamar yadda aka faɗa alhali ko wannan labari ba gaskiya bane wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum amma duk sun gabu da yanzu ka tambayi kowane kirsan je maka ai an kashe annabi isa yahuda suka kashe shi to amma idan an gaskata wannan gaskiya ne ta wace shi za su ya kirista za su yarda da yahudawa wayanda suka kashe musu annabi sai kashe musu annabi to mutumin da ya kashe annabi kamar yadda mu muka kudure ko ya kashe dan Allah kamar yadda su kirista suke faɗa mutumin na ai bai bar wani laifi ba a duniya ta yaya za a zo a kulla abota da shi a ce an yarda da shi a ce ana sonsa ko kaɗan ba zai yiwu ba to a taƙaice ma fi shi wasu yau wasa Allahu alaikum تعاونوا في التوسعة فما شاء الله الحمد لله بارك الله فيكم to saboda haka ka gani ya zama aqida ne saboda aqida ne ijma'i akan ta ba za a yi la'akari da shi ba ba za a dogara da shi amma labari in mutane masu ɗimbin yawa sun zo sun ce abu kaza ɗin nan ya auku a gaban mu ko kuma ya faru ko kuma mun ji shi ya auku a gaban waɗanda suka riga mu waɗanda su na bayan sun ce wallahi mun ji na gaban mu sun ce mana abin nan ya auku a gaban waɗanda suke gaban su sun gani da idon su to kaga wannan labari tabbatacce ne babu wani kokonto a kansa shi mutawatiri ne hadisin nan sai na umar shi ma ya ruwaito shi سيدنا علي شيما يروي توشي عبد الله بن مسعود شيما يروي توشي سيدنا كعب مالك بن صعصع شيما يروي توشي أبو هريرة شيما يروي توشي أبو سعيد الخدري شيما يروي توشي هكذا كما شداد بن أوس shi ma ya ruwaito shi haka nan sayyidina jabir bin abdullahi shi ma ya ruwaito shi haka nan buraida ibn husayn shi ma ya ruwaito shi ga sunan sayyidina aisha ta ruwaito shi sayyidina asma ta ruwaito shi ummu hani bint abi talib ta ruwaito shi so hadisin to ka gani mutawatiri ne ingantacce saboda haka ba za a yi shakkan cewa wannan isra'i an yi ko ba a yi ba a'a an yi abu na biyu wanda suka yi saɓani saboda sun ce wasu sun ce ai a mafarki ne amma hakika abin da aka yi ijimai a kansa na wannan al'umma gaba ɗaya abin an yi shi lokacin da annabi yana farke yana kwance ne ina bacci ne suka zo aka tada shi daga nan an yi tafiya da shi zuwa sama yace ina kwance ne a hijir tsakanin mutum biyu mu uku kenan da aka zo sai ɗaya yace ma jibril alaihi salam na ƙasiyar nan fa ina zato shi ne shi yake to taɓa shi ya tashi aka tada ni yake an je da ni an ɗauke ni an je da ni kusa da zamzam aka yaye aka tsage na daga nan ba kirji har zuwa mahsani inda ake aska a aski a ƙasa ɗin nan daga nan aka cire zuciyata aka tsage ta aka wanke ta aka cire duk wani abu wanda zai kasance hanyar dauda ko kuma laifi ko zunubi duk aka ɗebe aka shirya shi yadda zai karɓi hasken Allah aka kawo haske cike da wani abu kamar kwano na na zinariya aka saka a ce abin da yake cikin kwano nan aka zuba cikin wannan zuciya aka sake ɗinkinsa aka sa shi aka ɗinka nan da nan kuma a lokacin na tashi ba wai ya dade ba wani zai yi mamaki ba mamaki yanzu wannan zamani duk abin da annabi ya faɗa wasu abubuwa ko a duniya ma suna faruwa wanda za su tabbatar yanzu ana amfani da tsari ko kuma dai operation da laser kaga sai a yi wa mutum abu a cire abun abubuwa na cikinsa kuma bai ga wata wahala ba bai ji komai ba ko jini ko menene babu babu ba za a ga komai ba ana yi to amma irin na jibril fa wanda yana haɗe da ikon Allah fa ba za a kwatanta ba walillahi masalul a'la mun kawo wannan don wato don misali ne in idan dan adam ya kai da yin irin waɗannan abubuwa to balle ubangiji aka zo masa da dabba wadda ta fi tsawon abin nan jaki ta kasa doki farasol aka kawo ta masa akan ya hau da yanzu zai hau ta yi nuna wani hali mala'ika jibril ya ce mata kai buraq yi hankali ba wanda ya hauki cikin annabawan Allah wanda darajarsa ta kai na wannan daga nan jikin dabban duk ya zama gumi yana zuba saboda girma wannan lamari ta yarda manzon Allah ya hau kanta ita kuwa tana aza kafafunta inda idanunta sun kai ashe ta ɗaya ce nan ta kai baitul maqdis a nan ya sauka ya ɗaure ta ya shiga cikin masallaci ya sallah guda biyu raka guda biyu na tahiyatul masjidi to manzo Allah yace lokacin da muka tashi da Jibril kan Burak muna tafiya sai muka ga wata mace tsohuwa tana tsaye sai nake Jibril wannan menene yake mu tafi mun je can gaba kuma mun ga wani mutum mai mummunan halitta yana tsaye wani gefe yana ce mana ku zo nan ku zo nan na ce wannan kuma waye waye jibril waye ne yake mana yake mini ka tafi karka kula da wannan da muka isa can baitul maqdis na shiga na yi sallah guda biyu na fita sai kawo mini abun sha biyu da madara ga kuma giya a wata riwaya uku ga ruwa sai wata riwayar ibn abbas ga ruwa abu uku ne aka bashi sai ɗauki madara madara ya sha sai kaɗan abin da ya saura a ƙarƙashin motsa ɗin nan sai yake masa lalle ka dace da fitra kuma al'ummarka sun shiryu ba wanda zai zo ya birge su ya ɓata su bayan ka domin ka samu fitra wannan abu kankani da ka bari ɗin inda shi ma kaya shashi ba za a samu cikin al'ummarka wanda zai fanɗare wanda zai lalace ba sai da bari shi gara sai ta ai an riga an zartar iya kana bi da ka sha din ne sauran ba za ka sha ba yake masa to wanda ka tambaye ne ka ganta tsohuwan nan da take tsaye duniya kenan tana nuna maka abin da ya saura mata daidai gwargwadon kwanakin da suka saura ma wannan tsohuwa a duniyarku in ka ga mace ta yi tsufa irin wannan ai abin da ya wuce shi ya fi yawa saura kaɗan ne sai ta rasu ko yake masa to duniya ne aka nuna maka wata abin da ya saura na duniya bai kai bai wuce abin da ya saura na wannan tsohuwar mace ba saboda haka karka dogara da duniya yace alhamdulillah yace to wannan mutum mai mummunan kama da yake tsaye can gefe yana ce ku zo nan ku zo nan din fa yace masa wannan shine iblis la'natullahi alayhi da ka waiwaye shi ka je gunsa to kai da al'ummarka duka ba wanda zai yi tsira yake masa to jiya kuma da ka shata ai da ka lalace al'ummar kama da ka lalace Allah kuma ya ka to in ka sha ruwa ruwan kuma sai al'ummanka Allah ubangiji sai ya halakar da su da ambaliyar ruwa tufana to saboda haka in ga maka ka ci jarrabawa a matsayi na farko yanzu za mu fara tafiya sai aka zo da mi'raji aka zo da mi'raji aka rataye aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Jibril su shiga yace an zo da wani abu akwai mazauni biyu kusa da kusa a jiki sai na zauna kan daya Jibril ya zauna kan daya abin ya tashi da mu har muka kai sama ta bakwai Jibril ya kankasa sama ta bakwai kankasawa a nan abu ne ma'anawi akwai irin kankasawa ba irin namu mu samu wani gini na karfe ko na siminti a buga ko katako ko abin nan a'a ba haka bane abin dukkan ma'anawiyun ne jibril ya san kankasawa saboda haka ya kankasa kofar sama ta farko sai aka ce masa wane ne yace jibril wa yake tare da kai yake muhammadu a'a sallallahu alaihi wasallam ashe an aika masa ne yace musu eh sai su bude sai yace da aka bude sai na talar adam yana nan sai aka ce nace wannan wane ne yace wannan shine ubanka adam alaihi salam gefen sa na dama ina ga wasu hasashe gefe na na kudu na kudu na gefen sa na na hagu ina ga duhu duhu suna nan a tare suka mai shi menene wannan yace babanka adam kenan alaihi salam ka gaishe shi sai na gaishe yake marhaban bil walad salih wan nabiy salih sai jibril yake masa to wayannan hasashe da kake gani sune ƴaƴan adam waɗanda suka mutu kuma su suna ma'abota aljanna wayannan kuma ƴan uta ne daga cikin ƴaƴan shi in aka bi waɗannan yayi farin ciki in aka bi waɗannan kuma yayi baƙin ciki har har har tashin kiyama yace daga nan mun wuce har mun je sama ta biyu shi ma aka yi haka jibril ya yi sallama aka ce wane ne yace jibril ne kai dawa da muhammadu a'a an aiko masa ne yace eh sai a buɗe yace da na shiga ciki sai na iske wato abna'ul khala yahya da da isa sai yake mini ka gaishe su na gaishe su ka ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih to aka wuce sama ta uku aka samu yusuf aka wuce ta abin nan fudu aka samu idris ta biyar aka samu harun ta shidda aka samu musa ta bakwai aka samu sayyidina Ibrahim alaihi salam a dingine a kan baitul ma'mur al baitul ma'mur shi kamar harami shine yana kan harami daidai a shi kuma shine haramin mala'iku yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk mala'iku dubu saba'in ne suke shiga wannan masallaci na baitul ma'mur din su yi sallah idan sun fita ba za su sake zuwa ba sai wasu dai su kullum haka yace na samu Ibrahim a wurin daga nan Jibril ya ce to ai za mu wuce ba nan ne za mu tsaya ba sammai aka bar su yace muka wuce har mun je Sidratul Muntaha da muka je Sidratul Muntaha na ga ganyayenta wato ganyenta girman shi in za mu kwatanta abu mai girma a nan duniya sai mu ce kamar kunnen wato jiwa to amma lambu ɗaya na wannan itace yana rufe duniya duk gaba ɗaya shi ce yake ‘ya'yanta kuwa kowane samara kowane ɗa kamar tukanyen wato hajara kamar randuna ko kuma tukanye manya-manya a nan muna tsaye sai mu ganta yanzu ta canza kama sai kyau sosai sannan ta dawo kama yadda take na tambaye shi ne wannan yake lamarin Allah ne yana biyo kanta لقد رأى من آية ربه الكبرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يرجى سدرة ما يرجى تو شيني ونن أبو ديشي زومتا سيتك كنزة كما تو أنا سدرة umarni duk abin da yake tashi daga sama nan yake tsayawa abin da ya tashi daga ƙasa nan yake tsayawa na sama kuma ya zo nan yake tsayawa daga nan mala'ika jibrilu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba nan za mu tsaya ba wucewa za mu an ɗaga shi an ɗaga shi an ɗaga shi har aka kai shi inda yake jin harkar rubutun mala'iku da suke rubuta kaddarori na ubangiji rufi'tu ila mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam aka ɗaukaka ni aka ɗaga ni zuwa matsayin da nake jin abin da mala'iku suke rubuta ina ji daga nan za a wuce jina da ni gaba jibril yake to anan fa ba zan iya wuce bane nan na tsaya kai sai ka ci gaba ya ci gaba yake alamun raka alamun fawqul akbar har ya je inda aka ce قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأمن الرواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر بخاري yayi magana wanda malamai duk sun mayar masa shi yake wanda yayi dunuwi yayi wannan abu Allah ne malamai sun sha a kansa to karshe dai aka tsaya akan abin da abu hurairata da aisha suka faɗa ai wanda ya gan shi ɗin jibril ne wanda aka yi magana ya ɗin jibril ne amma dunu kam Allah shi ne ya karrabar da annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa wannan martaba amma ba za mu iya mu kayyafa ba ba za mu iya mu fassara ta ba ba za mu iya sanin yadda yake ba a cikinta a can ne Allah ubangiji fa auha ila abidihi ma auha ya yi ma wato bawansa ya yi ma bawansa wahayi na abin da ya yi masa wahayi da shi kaga komai a nan a naɗe ne a dunkule ne to da yake ma ka zabal fu'adu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى أكشي أنن جبريل أكي باشي النبي باشي أبنجي با to kaga abin da malamai sun yi gamo a kansa kenan wanda annabi ya gan shi a wannan lokaci kuma a wuraren da aka ambata jibril ne amma wannan bai hana cewa a daren manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa da idonsa ba kuma wannan gani manzon Allah kadai aka baiwa babu wani a duniya da zai taba tunanin cewa zai ga Allah ko kuma ya ga Allah ba domin ba shi ruwa lokacin da Musa ya tambayi gani Allah Ubangiji ya ce masa to na baka abin da ya kamata ka wadata da shi amma kana so gani na to bari ga dutse ka kalli dutsen nan zai yi tajalli zai yi bude dan haske kaɗan daga zati na ga dutse in ya tabbata ga wannan kai ma za ka tabbata in kuma dutse ya fi ka ƙarfi kai ka sani in ka gan shi ya zarge to kai ka nisanci wannan shine da aka buɗe dutse ya ya narke ya zafa lamma tajalla rabbuhu jabal ja'alahu dakkan wa harra musa sa'iqa musa kuma abin bai taba shi ba amma duk da haka girman lamari ta sa shi har ya faɗi yana cikin suma to a takaice dai isra'i da aka ambata a nan ubangiji cikin abin da ya yi ma annabinsa wahayi da shi salloli guda hamsin yake masa ya faranta masa da al'ummarsa sallah guda hamsin ya ɗauko yana dawowa ya zo sama ta shida ya sadu da musa musa tambaye shi mai ubangiji ta aza maka ya ce aza min kaza ya ce a abin ya yi yawa wallahi za ka je za ka shiga wahala al'ummarka za ta wahala ba za ta iya yi ba bani isra'ila an aza musu abin da bai ta wannan ba na da gida su har na bar su sun kasa yi balle wannan abu mai yawa ka koma ubangijinka ya yi maron gwano annabi alaihi salatu wassalam ya dinga zuwa tsakanin da inda musa yake zuwa kuma inda jalalullah yake har dai allah ubangiji yake masa ya muhammadu هي خمس صلوات وهي خمسون صلاة لا ما يبدل القول لدي saboda lada ɗaya tana da mai sakamako nawa goma to sallah guda biyar ɗin nan suna nan kamar yadda na faɗa hamsin ɗin ne ba su ragu ba ku yi biyar zan ba ku hamsin shine duk mutumin da ya yi sallan yini guda Allah zai ba shi salloli guda hamsin to ma'ana dai kowace rana ana rubuta mana rana goma goma kenan saboda haka mutum sai gode wa Allah wayannan mutanen da suke cikin sammai suna tambaya a wahal ursu da ilaihi au qad bu'isa ilaihi san shin an aiko masa ne ba suna nufin aikowa cewa zuwa duniya bane a'a sun san cewa Allah ya aiko da annabi Muhammadu kuma shine annabin zamanin su kuma annabi lokacin su domin shi annabin an aiko shi ga mutane da aljannu da mala'iku saboda haka sun sa a'a shin lokacin kiransa izuwa sama izuwa hadarar ubangiji ya yi ne shine abin da suke tambaya jibril yana ga musu yi sai su bude kofa kuma ya wuce to allah ubangiji ya ji fita annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da abubuwa masu yawa wannan isra'i da ya dawo manzo allah ya dawo da ya zo na ƙarshe da yake masa biyar musa yake koma yake a'a musa na tattabi ubangiji na akan sauki har na gaji har na yi kunya har na ji kunya ba zan iya koma wajen shi ba wannan biyar dai Allah ya taimake mu za mu ci gaba da shi da al'umma ta ba za mu bari ba har abada ko ba za a bari ba za mu bari ba insha Allah to da ya dawo baitul maqdis kafin ya dawo din nan Allah ubangiji ya tara masa annabawa duk gaba ɗaya har Adam da sauran annabawa duk sun taru sun marhaba da shi ya wuce gaba ya yi sallar raka'a biyu da su sannan ya fita ya tafi lokacin da yana tafiya ga Musa alaihissalam a kabarinsa yana tsaye yana sallah wato sallar irin ta addu'a irin ta ku ta shari'arsa ba irin mai ruku'u da sujada irin namu ba to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Jibril suka koma Makka aka saukar da annabi a nan inda aka ɗauke shi ya wayi gari yana zaune shi ko yana matuna ne yana mamaki abin da ya gani sai ga Abu Jahal ya riga kwa zuwa wurin sa yace Muhammadu me ya faru kenan yau yace wallahi an yi Isra'ila ne Isra'il an yi tafiya daga har zuwa ina yace ya zuwa Baitul Maqdis kuma nan kana kuma ka dawo ina ganin ka yanzu yace yace wannan yanzu na kira mutanen sa kana iya gaya musu yace a zan faɗa sai ya kira bani ka'ab ya bani ru'ay ya bani fulan da quraisha suka tattaru me ya faru me ya faru yace musu ku tambayi dan uwan ku ya gaya muku abin da abin da ya faru suka ce masa ka gaya mana abin da ya faru yace an isra'i da ni suka ce a isra'i zuwa ina yace zuwa baitul maqdis sai yau wata daya da raƙuma masu ƙarfi dare ɗaya ka tafi ka dawo ka je ka ga baitul maqdis ka zo ka kwana tare da mu suka yace suka ce to wannan abun da mamakin mu ne abubakar shi ne mai mana kullum yana mana mutu akan wannan mutum ba lafiyayye ba ne shi bai yarda ba a kira shi ya zo ya ji abin da aka faɗa a nan aka nemi abubakar ya zo sai ya tambaye shi ya rasulullah me ya faru ya nabi allah yace masa an yi isra'i da nake zuwa ina zuwa wato abin nan zuwa baitul maqdis sauran ko sun ba su yi hakuri ma a ga musu mi'raji ba balle ma abin ya fi haka suka yace abubakar yace to in dai shi ne ya ga muku to lalle gaskiya ne suka ce to kai din ma ta haukace sun ta da fitina wasu sun yi ridda cikin waɗanda da sun shiga musulunci wasu kuma ga sunan da suna ta abubuwa na shari wasu masu hankali cikin suka ce to a tambaye su mana ya kwatanta mana baitul maqdis tun da shi yake yaje sai ga mana yake sai fara bayyanawa sai jibril ya ɗebo dutse abinda masallacin duk ya kawo shi gabansa abin da aka tambaye shi sai ji masa yana gani kamar yadda dai muna kallon films da abubuwa cikin talabijin da sauransu duk abin da aka tambaya sai ya kawo shi yana gani duk abin da aka ana yana gani har da ya ga waɗannan abubuwa duka ya ga baitul maqdis yana gaya musu filla filla filla masu hankali suka ce to wannan abu ya kamata kar a yi gaggawan ƙaryatawa kuma kar a yi gaggawan yarda da shi mu je dai mu yi tunani to abu jahal ko suka ce to wannan ai ba ba abin da za faɗa sihiri kurum ya yi wa wannan baitul maqdis din ma kun san dama masihirci ne ya sihirci baitul maqdis saboda haka sihirin ya kama baitul maqdis din ma ya gan shi gashi yana daga nan yana kallon sa yana ga muku amma ina zai yiwu mutum yayi tafiya a tafiyan wata guda ya yi shi cikin sashen dare ya je dawo wannan ba zai yiwu ba wannan an yi shi kafin hijira da shekara guda wasu kuma sun ce shekaru uku ne a takaice dai isra'i ya auku kuma bi iraji ya auku abin da ya kama daga nan zuwa can shine isra'i wato daga bai min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa isra'u to amma abin da ya faru a can إلا في سورة النجم من هيك شيئا ما ضل صاحبها وما وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى أها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد أها علمه شديد القوى ضميرة فسر وهو بالأفق الأعلى تو وهو بالأفق الأعلى إتشي آير إلى المعراج yana cikin wato sama salari na sama tukun wa'ina abubuwa suna sun madana fa tadalla fa kana qaba qausain aw adna wannan kuma yayi maganar mi'raji to an yi gabuwa da lalle isra'i da mi'raji dukansu sun auko sau daya ko da shike wasu malamai saboda yawan abubuwa da aka suka zo da hadisai sun bambanta suna ce an yi isra'i ma sau talatin da shida ko kuma sau talatin da hudu wasu talatin da biyu amma duk wannan sai dai a mafarki amma dai isra'i da mi'raji wanda aka sani na annabi wanda yake mu'jiza ne gare shi wanda aka karbi sallah a ciki to wannan ɗaya ne sau ɗaya ne ya auku a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma a cikin shi Allah ya nuna masa ayoyi da dama cikin ayoyin da ya nuna masa shi baitul maqdis kansa cikin ayoyin da ya nuna masa yadda ya ga duniya a siffan mace ya tsofa amin ayoyin da ya nuna masa ganin iblis ko kuma shaitan da kansa ayoyin da Allah ya nuna masa ganin cewa annabi Musa yana sallah masa a cikin kabarinsa cikin ayoyin da Allah ya nuna masa ya ga abubuwa da dama da aka je da shi wani sarari wani wani wuri a sama inda aka ambaci jannatul ma'awa din nan da aka nuna masa uta sai ga wasu mutane suna nan a cikin utan wato suna cinye harsunarsu wa'annan su ne masu giba da annabimanci kuma wasu kuma suna ana yanke musu nama daga jikinsu ana harkarkarinsu ana sa bakinsu suna ci wayannan masu giba ga makusanta wato waɗanda suna giba 'yan uwansu musulmi haka nan an ga wasu kuma cikunansu manya-manya ko a cikin shi ya zama kamar ɗaci in yana so ya tashi ya tashi ya faɗi kuma ya ce Allah karka ta da kiyama abinda suke faɗa kenan Allah kada ka ta da kiyama ya tambaya Jibril wannan kuma wane ne kuma an haɗa su da mutan fir'auna suna wucewa da dabbobin saka su su wuce sannan su in tashi kuma a gan su irin haka aka tambaya su waɗannan kuma menene masu cin riba kenan zuwa dai ƙarshen abubuwa na mamaki da Allah ya nuna masa wasu kuma gashi nan an nuna wato muta- wasu mutane ne da nama mai kyau yana zaune ba sa ci amma wani waiwari da da- da- da- da- da abin nan da kudansa da da warinsa da tsutsansa shi suke ci ya tambayi annabi eh, ya tambayi jibril jibril waɗannan kuma su wane ne ya ce masa waɗannan mazinata Allah ya ba su halal su bar halal su koma wajen abin da Allah ya haramta musu wannan to wannan shi da kwatancen su abubuwan da ya gani suna da yawa wannan kaɗan kenan daga cikin ayoyin da Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan tafiya to ya yi girma ya ɗaukaka ikonsa ta isa wanda ya yi tafiyan dare da bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare daga al-masjid al-haram zuwa masallaci wanda ya nisanci masallacin makka da tafiyan wata guda shine baitul maqdis allazi barakna haula wanda mun sanya albarka kewaye da shi kewaye da shi na ɗaya dai Allah ya sanya albarka dukkan annabawa daga nan aka aiko su abu na biyu kuma Allah ubangiji ya sanya albarka a ƙasarsa kullum ba sa rabuwa da kayayyaki masu amfani da ɗan adam su inabi ne su dabino ne su zaitun ne su rumman ne su cin ne su menene duk abubuwa da na jin daɗi a rayuwa na marmari ko kuma maremari duk ana nan akwai su suna nan kullum a wannan baitul maqdis sa'an nan kuma zauna a wurin kullum saboda kullum suna cikin ribafi dama an faɗa mazauna cikin baitul maqdis dama suna cikin riba لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق إذوا كرشن حديث النان أكنتم يزهو سواء النان مرابطون كلهم أنا ربطا مثل هذا كن قدي وإن الله هذا سد سكبش أشرارين أشرارين حديثا الله يهود سوء كساميس أو انتولن saboda haka barakna haulahu ja'alna albarakata haulahu li'annahu mab'ath al-anbiya jami'an wa li'annahu ardun tayyibatun salihatun yuzra'u fiha kullu shay ya'udu bil manfa'ati 'ala an-nas to haka dai Allah ubangiji ya sanya baitul maqdis shine wurin fitan annabawa na Allah duka da manzanninsa sannan kuma kasar Allah ya sanya albarka a cikinta duk abin da ake shuka a wurin sai ya ba da albarkarsa ya ba da amfaninsa ga mutane har abada ba za ka rasa abin da zai amfani a wancan kasar ba komai da komai da kai albarka a ciki sai dai kuma zama a wurin ya zama riba ya zama jihadi yana da wuya kullum kana cikin fargaba kullum kana cikin tsoro to za mu zo akan wannan bismillah لنريه من آياتنا Allah Ubangiji ya ce mun yi tafi mun yi shi wan- mun yi da shi wannan tafiya na dare saboda mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu.
إنه هو السميع البصير Na? A'a. To, a nan Allah Ubangiji kun gani? Ya ce, "Linuriyahu min ayati za mu nuna masa wani sashi daga cikin ayoyinmu. Can kuma Allah Ubangiji ya ce, "Wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardh." shin annabi ibrahim aka nuna masa dukkan malakutu na samai da ƙasa annabi kuwa aka nuna masa wasu ne daga cikin ayoyi shin annabi ibrahim ya fi annabi muhammadu kenan ko kuma an nuna masa abin da ya fi abin da annabi muhammadu ya gani a ai malakutu samawati wal ard ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah manzon Allah ko aka ce nuriyar min ayatina za a nuna ma wancan aya ɗaya ne wanda ta kunshi malakutu sama'i wal ardi amma abin da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi sama ya shafi ƙasa ya shafi kuma abin da ya fita daga sama gaba ɗaya ya wuce ya je sidratul muntaha ya wuce ta ya je alamul raqa ya wuce ta ya je alamul sawqul akhdar ya wuce ta ya je inda mustawan yasma'u fi sarif al aqlam abubuwan da aka nuna masa ko yawa ma sun fi na sayyidina ibrahim ko girma ma sun fi na sayyidina ibrahim to saboda haka wannan bai nuna cewa annabi ibrahim ya fi sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba Mhm.
إنه هو السميع البصير lalle hakika allah ubangiji shine mai jin duk abin da bayansa suke faɗa albasir mai ganin duk abin da bayansa suke aikatawa ko kuma inna huwa sami shi mai ji ne da abin da annabinsa a wannan lokaci yana faɗa da abin da kuma yana eh, mai gani ne da abin da yake aikatawa duk dai hakika ayan tana nufin ga- ga- ga- gama duka kenan wato lalle Allah shi ne majiyin duk abin da bayansa suke faɗa ma- ma- mai ganin duk abin da bayansa suke aikatawa kamar yadda shi masani ne da duk abin da bayansa suke ciki Mhm.
وآتينا موسى الكتاب يجي حتى بطل.
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب مكبا موسى عليه السلام للتافي واتو مكباشي التوراة كينن وآتينا موسى الكتاب منبا موسى عليه السلام التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ومكسنيا التوراة زمان للتافي أبو شريا ga ma'abota littafi waja'alnahu hudan li bani isra'ila wato mun sanya shi zama abar abin shiriya ga 'ya'yan isra'ila 'ya'yan yaqub Allah tattakhidhu min duni wakila a ciki an ce musu kada ku yi shirka kada ku riki wani banda ne mataimaki ko majibinci wanda za ku mika mishi wuya ku yi mishi ibada su ko kafin su su cika wannan sun karya wannan doka da bauta ma maraki dan saniya maimakon wani abu daban ma sun koma suna bauta ma dan saniya da dai saura don a nuna da kaskancin su da rashin hankalin su Mhm.
ذرية من حملنا مع نوح sai aka koma ga kowa da kowa ya zurriyata annabu saboda nida a nan ya zurriyata man hamalna ma'anu ya ku ƴaƴan waɗanda muka ɗauka tare da Nuhu a cikin wannan jirgin ruwa tasa inna kana abdan shakura lalle shi Nuhu alaihi salam ya kasance bawa ne mai godiya an ce an ce masa mai godiya saboda duk wani abu na ni'ima in ya faru a kansa zai gode wa Allah in ya yi bacci ya tashi ya gode wa Allah in ya samu bacci mai daɗi ya gode wa Allah in ya ci ya gode wa Allah in ya sha ya gode wa Allah in ya yi komai da komai yana gode wa Allah saboda haka Allah Ubangiji ya ce masa abdul shakur kamar yadda dai gobe daga wannan aya za mu fara kuma a cikinta abinda har al'umuma abinda aka san shi da shi za mu ambata idan ba mu manta ba za mu ambata inda suka ce wato ya nuhu ka yi mana ceto da aka- da- da suka zo ibrahim ya tura ku je wajen nuhu ya nuhu a- a- abin nan a- a- adam ya tura ku wajen nuhu ya nuhu ka yi mana ceto kai ne u- u- uban mutane kai ne kaza wasfattan maka allahu abdan shakura kai ne wanda Allah da kansa ya ba shi suna na cewa bawa mai godiya to muna so kai mana ce ta wurin ubangijinsa ai ubangijinka to insha Allah gobe za mu fara daga nan mu ci gaba Allah ya samu dace Allah ya taimake mu duka